إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفير لهدي تقوس قوات الربيع الأول هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دياد دريه دا أربعين دبيو wanda ya dace da 25 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha shida cikin jerin giyar darussa daga littafin sharafu ashabil hadith wallafar al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam muna amfani da nuska wadda ke an yi tahzibinta an cire isnadojinta ta malam abu abdurrahman mahmud jazahullahu khairan za mu tashi a inda malam ya ce babi babu man kala innal haqqa ma'a ashabil hadith babin da ke bayani akan wanda ya faɗi cewa lalle gaskiya gaskiya a tsakankanin ƙungiyoyi da tafarkoki mabambanta gaskiya tana tare da malaman hadisi ne قال هارون الرشيد طلبت أربعة فوجدتها في أربعة طلبت الكفر فوجدته في الجهمية وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث هارون الرشيد حليفة دقت من ين حليفة بندولة أباسية أنا مش الكنيا أبو جعفر هارون ibnu Muhammad al-Mahdi ibnu Abi Ja'far al-Mansur jikan Abu Ja'far ne shine halifa na na hudu kenan daga cikin jerin giyar halifofin Banu abbas ko na biyar in ka kirga har da Saffahu wanda ya hau halifanci a shekara ta 170 ya rasu shekara ta 193 bayan ya shekara 23 yana halifanci babban halifa ne dan gidan wata mata din nan shahararriya mai suna Al-Khayzuran yana da labari mai yawa a tarihinsa shi ne yake cewa talabtu arba'ata talabtu arba'atan na nemi abubuwa guda hudu fa wajadtuha fi arba'atin sai na same su a gum tawagogi guda hudu talabtu kufra na bincika ina ne wace kungiya ce wani tafarki ne ke dauke da kafirci fa wajadtuhu fil jahmiya sai na samu yan jahmiya mabiya magoya bayan jamu dan safwan masu karyata sifat masu ta'awili sai ce sai na same su su ne suke dauke da kafirci wa talabtul kalama wa shagaba na nemi kuma ina ne da aka iya surutu da hayaniya zance mara kan gado mara tsari fa wajadtuhu fil mu'tazila sai na samu mu'tazila su kuma su suka kware a irin wannan harka mu'tazilawa wa talabtu al kadhiba na kuma leƙa cikin ƙungiyoyi in ga suwane ne waɗanda suke gwaraza wajen ƙarya fa wajadtuhu inda rafida sai na samu ɗan shi'a rafida masu zagin salaf masu zagin sahabbai to su ne kan gaba wajen ƙarya domin su suna suna faɗa da kansu cewa an suka ga ƙarya ta burge su sai a kera mata isnadi kawai a ce annabi ne ya faɗa ko a ce abu abdullahi ne ya faɗa ko a ce imam ali ne ya faɗa ko wana wana Allah shi kyauta وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث Haruna Rashid yake cewa na nemi kuma ina ne inda gaskiya take su wane ne tawagar malamai tawagar ilimi tawagar da take aiki da gaskiya komai dacinta shi sai na tarar cewa malaman hadisi su ne da wannan harka masu hadisi alherin Allah ya kai gare su babu shakka wannan magana ce ta gaskiya ni da ka tarar da malaman hadisi to malamai ne masu bin gaskiya ko da wannan gaskiya ta saba wa ra'ayinsu ko da za ta zama ainihin ta saba wa son zuciyarsu su dai ina gaskiya take ina abin da ya tabbata a addinan sheki wani abdullahi ibn sulaiman ibn al-ash'as qala samitu ahmad ibn sinan yaqulu kana al-walid al-karabisi khali yace walid al-karabisi walid ibn aban kenan al-karabisi ya kasance khali dan uwan mahaifiyata ne falamma hadarathu al-wafatu yayin da mutuwa ta zo mishi ƙala sai ya ce libani ya ce wa ɗiyansa ta'alamuna ahadan a'lama bil kalami minni wannan babban dan ilmul kalam ne ya ce musu ko kun san wani wanda ya kai ni sanin ilmul kalam qalu la suka ce ai baba babu wanda ya kai ka kwarewa wannan ilimi qala yace fatattahimuni shin kuna tuhumata da wani abu qalu la suka ce a a qala fa inni usikum yace to kudi zan muku wasiya zan muku wasiya abin da zai amfane ku ya ku ƴaƴana a taqbalun za ku anshi wasiyata qalu na'am suka ce kware ku baba qala alaikum bima alaihi ashabul hadith yace to ina horon ku ina jan kunnen ku ina muku wasiya da ku bi abinda malaman hadisi suke akai fa inni ra'aytu al-haqqa ma'ahum yace tabbas na ga gaskiya tare da su lastu a'ani ru'asa yace ba ina nufin manyan su waɗanda suka shiga gwamnati ko ake damawa da su ba walakin haula ilmumazzikina waɗannan masu kaya a yayyage din almajiran nan masu masu kaya a yayyage alam tara ahaduhum yaji'u ila ar-ra'is minhum fayukhati'uhu wa yuhajjinuhu kai ba ga saboda gaskiya da ke tare da su ɗaya daga cikinsu zai iya tafiya gun shugaban gun sarki ko gwamna ko wani shugaba ya je ya nuna wa shugaban kuskuren shi kuma ya faɗa mashi gaskiya ido da ido wayu hajjinuhu ay ya'ibuhu ya ce mashi abu kaza da kake yi ba daidai bane wato ya tafi gun sarki gun shugaba ya je ga mai gaskiya wanda wannan yana cikin jihadi kalimatun kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir faɗan kalma ta gaskiya a gaban sarki azzalimi wannan wasu mutane suna cakuɗa shi da faɗa a wani waje a'a ka faɗa a gaban shi ake so ka je ka ka gashi ka faɗa ya ba mata da ka faɗa akan mumbarinka ko ka faɗa a facebook ɗinka ko ka faɗa a wajen firar ku ko makamancin haka ba ɗaya bane a'a ka je ka faɗa mai kai da shi ka gaya mushi gaskiya babu shakka wannan jihadi ne to malaman hadisi su suke yin wannan wa qala abubakar bin al-ash'as kana a'rafa an-nasi bil kalami ba'da hafsin al-fardi الكرابيسي وكان حسين الكرابيسي منه تعلم الكلام wannan karabisi da aka ambata shine ake cewa kana a arafan nasi bil kalami wanda yafi kowa sanin ilimul kalam ba da hafsin fard akwai hafsu abin nan ake ce mashi abu yahaya hafsun fard wanda imamu imamu ashafi yakan ce mashi hafsun qird abokin gwarawa ne sun tattauna da imamu shafi'i akan mas'aloli musamman akan alkur'ani da kasancewar shi magana Allah ta bangaren shi shafi'i kenan shi kuma wannan dan bid'a ba mota zai yake ce a kaza ne ba ba magana bane sun tattauna ta mai tsawo wanda zaka samu riwayar wannan tattaunawa tana nan a cikin littafin ash-shari'a na Allah laka'i da al-ibana ta ibnu batta akwai maganganu da yawa akai wanda har shafi yake nuna masa lalle wannan magana da yake akai kafirci ce da makamantansu to wannan hafsunil fard babu wanda ya san ilmul kalami a bayan shi fiye da alkarabisi wa kana husainu alkarabisi sannan kuma shi wannan karabisi na farko wato walid kenan ibnu aban shine ta'allama minhu kalam husain ibnu ali alkarabisi ɗalibi ne ga walid ibn aban al-karabisi a gunshi ya koyi kalam suna fata mun gane dukansu zuriyatun ne babu hamin ba'azin kenan Allah shi kyauta wa an abdurrahman ibn abdurrahman ibn muhammad ibn quraish al-anbari al-basri qala kullu man dhahaba ila maqalatin fa fazi'a minha ila ghayri al-hadith fa ila ad-dalalati yasir duk wanda ya je rungume wata wata magana ko wani tafarki ya zama madogarar shi zuwa ga rungume wannan tafarkin ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ra'ayin shi ne yace fa ila ila dalalati yasiru to ya kafa kungiyar shi ne zuwa ga bata ya fuskanta da wanda zaka yi ka dogara da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana da nasoshi a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka goyi bayan wannan a bisa fassarar magabata to sanan ne zaka samu shari'a in ba ka ba fa fa ila dalalati yasir zuwa ga bata yake tafiya Allah ka tsare mu daga bata malam yace babu kauni ashabil hadisi awlan nas bin najati fil akhirah wa asbaqul khalqi wa asbaqul khalqi ila al janna babun da ke nuni zuwa ga cewa malaman hadisi masu bin tafarkin ilimin hadisi awlan nas bin najati fil akhirah su suka fi kowa cancantan su tsira a ranar lahira wa asbaqul khalqi ila aljanna sune za su riga kowa zuwa aljanna insha Allah Allah ka samu cikin tawagas wa qala abu ja'far an-nufaili in kana ala zahari al-ard ahadun yanju fa haula alladhina yatlubuna al-hadith yace indai har akwai wani a bayan ƙasa wanda ya kamata ya tsira to babu wanda ya kamata ya tsira haula'i waɗannan allazina yatlubuna alhaditha masu neman hadisi ɗan ina ina hadisi yake ɗan hadisi ga ni kashe ne to sune aulan nasi bin najati Allah ka samu a tafarkin su wa an shada abu muzahim al-khaqani abu muzahim al-khaqani wato abin nan kenan mai sunan shi Musa ibn Ubaidillah ibn Yahya wani mawaki daga cikin mawakan ƙasar Bagadaza wanda ya shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar malaman tarihi suna cewa huwa awwalu man sannafa fi tajwidi shine farko wanda ya fara yin rubutu a cikin tajwidi yayi wata waka ta tajwidi yana da waƙoƙi da yawa da yema sayyidina muawiya na yabo radiyallahu anhu yake waka yana cewa ahlul hadisi humun najuna in amilu bihi idza ma ata min kulli mu'tamini قد قيل إنهم خير العباد على ما كان فيهم إذا أنجوا من الفتن من مات منهم فقد حانت شهادته فطاب من ميت في اللهد مرتهن يتي أهل الحديث kaga ma'abota hadisi humun najuna su ne suke samun tsira da rabauta in amilu bihi amma fa in sun yi aiki da shi ma'ana su wanda ya san hadisi ya yi aiki da iliminsa da yana cikin waɗanda ake sa musu rai cewa za su tsira idza ma ata an kulli mu'tamini idan sun yi aiki da hadisi wanda yake ata wanda yazo an kulli mu'tamini daga dukkanin amintacewa to hadisin da yake ya inganta kenan qad qila yace ana faɗin cewa innahum khairul ibadi ala ma fi ma kana fi su ne mafiya alkhairin bayi ala ma kana fi a bisa duk abin da suka kasance ko da ka gan shi da wani rashin kirki ko wani abu da baka ji daɗi ba to dai su suka fi kowa kirki idza an jaw min al fitani dan suka tsira daga fitina fitinar son zuciya fitina hasada fitinar riya da sauran fitintunu man mata minhu wanda duk ya mutu daga cikin su kaza kanat hanat shahadatu zaka ga lokaci wato lokaci yayi na aka ji ana bada shaida ta kwarai game da shi fa baba min mayyitin duk wanda ya mutu a cikin zaka ji ana bada shaida ta kwarai a kansa fataba min mayyitin ya ji daɗi wannan mamaci ya ji daɗi fil lahadi a cikin kabarin sa murtahani wanda yake an riga an saka shi a ciki zai ga shahadar nan ta mashi amfani domin dama shaidar da mutanen kirki za su yi mutu idan ya rasu tana tana karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala kamar da hadisin bukhari ya tabbatar وقال الشاذ ابن يحيى ما أعلم طريقا إلى الجنة أقصد ممن يسلك طريق الحديث شاذ ابن يحيى الواسطي yake cewa ma'alamu tariqan ila aljannati ban san wata hanya da za a bi aje aljanna ba a qasadu wanda ta fi miƙewa mimman yasluku tariqal hadith fiye da wanda yake bin tariqal hadith hanyar hadisi duk wata hanya da zaka bi ka je aljanna to hanyar aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ta zama hanya miƙaƙƙiya sanbet zuwa aljanna وقال ابن المبارك أثبت الناس على الصراط أصحاب الحديث yace mafiya tabbatuwa akan tafarki madaidaici daga cikin mutane su ne ashabul hadith mazuwa hadisi wa qala al-hasan ibn ali at-tamimi malam al-hasan ibn ali at-tamimi musnad al-iraq kamar da zabi ya kira shi wanda ya rasu ne shekara ta 444 yake cewa kuntu fi tawafi fa hajasa fi sirri yace ina cikin dawafi a Ka'aba sai ina wani tunani ina cewa manil muqaddamu yawmal qiyama ko ko su waye za su zama gaba gaba ranar alkiyama fa idza hatifun yunadi kawai sai na ji wani mai kira yana kira na ba tare da na gan shi ba yana ce da ni ashabul hadith ashabul hadith masu aiki da hadisi malaman hadisi yan hadisi ga na kashe ni su ne akan gaba gaba babu fadilati الرحالين في طلب الحديث باب da ke bayani akan falalar masu yin tafiye-tafiye da neman hadisi tafiya a bar gari a kama hanya a je wani gari mun yi wannan darussa an za ku tuna a cikin littafin alfiya ta imamul iraqi batu akan tafiya da neman ilimin hadisi da yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen haka ar-rihla shi kanshi khatibu ɗin ya da littafi akan ar-rihla tafiye-tafiye akan hadisi ko aya ɗaya malami zai fita ya bar gari ya tafi wani gari ya sha wahala ya wace ya wace galibin malaman hadisi sun yi waɗannan ya wace ya wace in banda malamai waɗanda Allah ya musu falala ya zama inda suke ba sa bukatar sai sun yi yawon kowa yakan yawo amma za a samu su kaɗan ba su yi ba saboda a inda suka rayu akwai wadatar malamai ko kuma malamai na shigowa garin da suke kamar Imam Malik Imam Malik bai taɓa fita wani gari ba ya bar Madina da sunan neman ilimi saboda Madina a lokacin rayuwarsa cibiya ce zan kama da malamai sannan kuma malaman wasu garuruwa ma suna Allah Allah su samu halin zuwa Madina da haka za su tarar da waɗannan ɗalibai a garin da suke to haka aka faɗa game da ibn al-jawzi shi ma cewa bai fita a Baghdad ba dukkanin ilimin sa a Baghdad yayi saboda lokacin kuma Baghdad ta zama ita ce hadira ta zama ita ce wato qalbud dunya babbar cibiya ce ta duniya ta ilimi da shugabanci da da mulki da tattalin arziki da karfin soja da haka kowa na hankoran yaje mutanen garin ba su da bukatar sai sun fita wani gari kamar a ce ne karalo na a gari wanda yake da wadatar malamai da makarantu za ka iya dukkan ilimin ka yanzu kan mutum ya ta so a nan garin Zaria misali a yanzu ko da yake yanzu Zaria ba ita kan take irin wannan siffar ba a da ne za a irin wannan maganar lokacin da babu jami'o'i da yawa a wurare a nan arewa kaga mutumin da yake Zaria zai iya yin karatu har ya zama farfesa a Zariyan nan har ya zama yayi PhD alal misali to amma yanzu ba Zaria kaɗai ba garuruwa da dama suna da makarantu da jami'o'i da cibiyoyin ilimi waɗanda za su iya ba da dama a haka amma duk da haka ar-rihla tana da amfani sosai za mu zo mu ji maganganun da zai faɗa akai insha Allah قال يزيد بن هارون قلت لحماد بن زيد يا أبا إسماعيل هل ذكر الله عز وجل أصحاب الحديث في القرآن يزيد بن هارون يكيتشوا قلت نتي لحماد بن زيد جمالا حماد بن زيد بن درهم البصري babban malami cikin sikatul a'imma wanda ya rasu shekara ta tara Allah ya gafarta mishi aka tambaye shi cewa Allah gafarta malam ya aba Isma'il hal zakarallahu azza wa jalla ashabal hadith fil Qur'an shin Allah ya ambaci malaman hadisi kuwa a cikin alqur'ani fa qala bala yace kwarai kuwa alam tasma qawluhu kai baka ji fadin Allah da yake cewa liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أسامو وسو wato daga cikin mutane waɗanda za su bar gari su tafi wani gari je su koyo addini in sun dawo su zo su dinga yin wa'azi suna gargaɗi ga mutanensu mutanen nasu su samu su samu su tsoraci Allah wannan falala ce ta neman ilimi ta fita da neman ilimi da makamantansu fa hadha fi kulli man rahala fi talab al-ilmi wal fiqh wannan aya tana magana akan falalar duk wanda ya fita neman ilimi da fikihu wa yarji'u bihi ila man wara'a ya je ya ɗebo ilimin ya dawo garin su ya karantar da waɗanda ya bari a baya yu'allimuhum iyya ya koya musu wannan ilimin da ya je ya koyo annan yana falalar tafiya neman ilimi wani gari musamman da niyyar bari ka koya don ka koma garinku ka yaɗa wannan alkhairin da wannan ilimin وقال أحمد بن حنبل سمعت عبد الرزاق يقول في قوله عز وجل مالا أحمد بن حنبل رحمه الله يتي يا جمال من عبد الرزاق الصنعاني يناتي رحمه الله يناتي وقمد فدن الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مالا عبد الرزاق يتي هم أصحاب الحديث ولن سني ما أبوتا حديثي دسو أي وقال إبراهيم بن أدهم إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث إبراهيم بن أدهم يكتشف lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana tunkuɗe ma bayi wato bala'i da zai iya auka musu sakamakon ya wace ya wacen da malaman hadisi suke gari gari irin yadda su Bukhari suka yi ta yawo su ibnu su Abu Hatim Razi su su su da shi da abokin shi Abu Zur'a su ga sunan dai haka malamai suka yi ta yawo ko kowane malami ya shiga wannan gari ya fita wancan ya shiga wannan gari ya fita wancan neman hadisi وعن نصر بن مرزوق قال كان علي بن معبد إذا رأى أصحاب الحديث يقول شائفة رؤوسهم دنسة ثيابهم مغبرة وجوههم إن لم يكن مع هذا ثواب فهذا والله هو الإقاب نصر ابن مرزوق ابن عمر أبو الفتح كنا إيشي yake ba da labari yana cewa aliyu bin ma'bad ibn nuh abul hasan wanda ya shika ta ɗari biyu da hamsin da tara yana cewa yace idan idan ya ga malamai ko ɗaliban hadisi sai ya ce sha'isatun sha'isatun ru'usu jiyan da kansu ya butsu butsu ba su taje ba yayi datti yayi kura musamman ga su larabawa da suke da gashi wadatacce da wuri za a iya gane mutum daga kansa idan bai cikin natsuwa danisatun thiyabuhum jiyan da tufansu yayi datti mughziratun wujuhum jiyan da fuskokinsu suka yi baki saboda kura da rana da wahala sai ce illam yakun ma'a hadha sawabun in dai wannan abin da suke yi babu lada a cikin sa fa hadha wallahi wal iqabu to wannan kadai ma yashe su ba wallahi wahalar da suke sha in dai ba in dai babu lada to ya yashe su ba qultu ni al-khatib al-baghdadi sai nace ونحن معتقدون اعتقادا لا يداخل لا يدخل لا يدخله شك أن طالب للحديث مصاب على طلبه yace mu kuma muna kudircewa kudircewa wanda babu shakka a cikin ta ko kadan cewa wanda ke neman ilimin hadisi to ana bashi lada akan wannan neman ilimin ana bashi lada akan neman ilimin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake وأقل فائدة فيه ما قال وكيع بن الجراح yace kuma mafi karancin amfanin da mutum zai samu fa'idar da mutum zai samu a cikin neman ilimi mafi karanci shine maganan wake bin al-jarra da yake cewa law anna ar-rajula lam yusib fil hadith shay'an illa annahu yamna'uhu min al-hawa kana qad asaba fihi ce da mutum bai samu wani abu ba a jikin hadisi babu abin da ya ci moriya na koyon ilimi da yayi sai kawai hadisin ya hana shi shiga son zuciya ya zama kawai ustazu fil jumla wanda ba zai bi son zuciya ba ba zai bi bid'a ba ba zai bi abin da yake ya saba wa tafarki ba ko da bai zama malami ba ko da bai kai ya karanta ba amma sauraron ilimin hadisi sauraron karatun hadisi ya sa kanshi ya waye ta yadda duk abin da aka kawo mishi wanda ba sunna ba zai gane in bai gane ba zai tambaya har malamai su bayyana mishi yana da ma'aunai yana da wayo ya san abin da yake fil jumla to ko da wannan mutum kada ya samu faqad kana kad asaba fihi to ai ya samu rabo a ciki ya samu rabo وعن إسحاق ابن إبراهيم أنه قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار قال أبو عبد الله يقولون في الحديث إلى خيره إسحاق ابن إبراهيم يكي ga Abu Abdullahi wato Ahmad ibn Hanbal yace Allah shi gafarta malam inna qauman yaktubuna al-haditha ko wasu mutane wanda zaka ga suna ta koyan ilimin hadisi wala yura atharuhu alayhim amma ba a ganin burbashi ba a ganin tasirin ilimin hadisi kamar hadisin bai jika su suka canza suka zama mutane na tsatsu masu aiki da ilimi masu aiki da nagarta da kyautatawa da hankali ba walaisa lahum waqarun ba su da natsuwa suna da gargargar haka suna da rashin kanewa fa qala abu abdullah sai al-imam ahmad ibn hanbal yace yaquluna fil hadisi ila khair karshen al'amari dai za su take zuwa ga alkhairi in dai suna ci gaba da koyon hadisi za su take zuwa ga alkhairi ba su ci gaba da koya وقال حماد ابن زيد كان يبلغ أيوب موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه ويبلغه موت الرجل قد يذكر بإبادة بإبادة بإبادة فلا يرى ذلك فيه yace Hammad dan Zaid ya kasance yana cewa kana yablugu Ayyub Ayyub as-Sakhtiyani Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani rahimahullah yace aka ce yablugu yablugu Ayyub mautul fata labari yakan iske shi na rasuwan wani matashi min ashabil hadith daga cikin ɗalibai ko malamai masu karantarwa masu neman ilimi fayura zalika fi sai a ga tasirin damuwa sai ji mutuwar shi aka yi mawa wa ya buluguhu mautar rajuli amma ana iya kawo mishi labarin mutuwan wani mutum kad yuzkaru bi ibadatin ana ba da labarin ya kware wajen ibada tilawa sallar dare azumi sujuda sadaka da sauransu fala yura zalika fihi sai a gabe wani ta'asirantu ba baya wannan wani damuwa idan yi wannan mutuwa eh malaman hadisi suna da suna da jin damuwa idan malamai suna mutuwa al-imam al-bukhari rahimahullah aka ba da labarin cewa an zo an gaya mashi labarin rasuwan abdullahi ibn abdurrahman darimi limamu darimi aka ce fanaka sara a sahu sai ya kasa da kanshi ya shuru sun marafa'a wastarja sannan ya daga ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu labarin labari suka ce wasalat dumu'un min ainihi yana cikin sai alamin lubara sai kawai daga ga yana ta kuka yana ta hawaye saboda bakin cikin rasuwan wancan bawan Allah to haka kaji ga shi ma ayyub haka aka same shi yana faɗa yake cewa inni ukhbaru bi mawti rajulin min ahli sunnati wa ka'anni afqidu ahad a abai yace wallahi aka bani labarin rasuwan wani daga cikin mutane ahli sunna sai inji kamar an sare mini wata gaba cikin a jikin jikina haka sufyan ibnu uyayna aka kawo mishi labarin rasuwan abdul aziz ad-darawardi aka ce fajazza wa azhara al-huzna ya nuna wato ya shiga cikin damuwa da kunci da halin damuwa da aka ko yanzu ka lura da ma duk sanda aka ce ga wani malamin kirki ya rasu zaka ga wato mutane na kirki suna jin damuwa da rasu shi wanda ku duka ga yana murna da mutuwar wani malami to kasancewa wannan ba alama ce ta mutumin kirki ba ba alama ce ta mutumin kirki ko dai yana da wata matsala ko yana da wani son zuciya ko wata bid'a wannan malami ya hana wannan bid'a sakat yana tawo mutane ba bayanin bid'o'i da shirka da nuna musu yadda za su bi tauhidi su guje ma malamai yan damfara to zaka ga waɗancan yan bid'a suna jin haushin shi to shine in ya mutu sai su murna to murnar mutuwa dai na farko tukuna ma murnar banza ce sannan na biyu kuma kowane malami ne ma ya mutu wannan bai hana a ci gaba da bayyana sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cikin sunnarsa sai ga ta da wani ya maye gurbin wannan malamin ko kuma ma har ya zama a dinga cewa wallahi gara mawa ne ashe wannan ma yana sassauta mana wanda da suke ganin ya matsa musu dan idan ya zama ya kauce sai ga Allah ya daga wani wanda shi kuma zai zo sai ya fi wancan ma abin da suke ce matsanani din Allah ya sa mu cika da imani malam yace babu ijtima'i salahi dunya wal akhirah fi sama'il hadisi wa katbi babun da ke bayani akan cewa alherin duniya da alherin lahira duka sun haɗu a wurin sauraron hadisi wa katbihi da rubuta shi قال سهل بن عبد الله الزاهد سهل بن عبد الله التستري yake cewa man arada ad-dunya wal akhirah falyaktub al-hadith wanda ke son ya samu duniya kuma ya samu lahira to ya koyi ilimin hadisi fa inna fihi manfa'atu ad-dunya wal akhirah domin a cikin shi akwai amfanin duniya da kuma amfanin lahira amfanin duniya ka samu natsuwa ka samu ilimi mai kyau ka bautawa Allah ka samu karama amfanin lahira kuma ka tsira ka kai tafi aljanna Allah ka sa mana cikin da za su tsira wa qala abdullah ibn daud al hadith izzun man arada dunya dunyan wa man arada al akhira akhira yace al hadith kaga shi hadisi da kake ganin shi izzun daukaka ce ilimin hadisi yana kawo daukaka wanda ya nufaci duniya da ilimin hadisi zai samu duniyar haka wanda ya nufaci lahira shi ma zai samu da haka shi nagge ne daɗi goma kenan ko wa qala sufyan ath-thauri sama'ul hadith izzul liman arada bihi ad-dunya wa rashadul liman arada bihi al-akhirah yace sauraron ilimin hadisi koyan ilimin hadisi izzun daukaka ne liman arada bihi ad-dunya ga wanda yake neman samun mukamin duniya dan hadisi wa rashadun sannan kuma shari'a ce liman arada bihi al-akhirah ga wanda ya nufaci lahira Allah ka samu nufaci lahira da ayyukan وأنشد أحمد بن منصور الشيرازي لبعضهم أحمد بن منصور الشيرازي يدير وتواقع توني لغتكين ستوى عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات نصحت لكم فإن الدين نصح ولا أخفي نصائح واجباتي وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات بذكر المسندات أنست ليلي وحفظ العلم خير الفائدات ومن طلب الحديث أفاد ذخرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أذكى الرواة وشعبة وابن عمرو وابن زيد وسفيان الثكات عن الثكات ويحيى وابن حنبل المزكي وإسحاق الرداء وابن الفرات أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الظاهرات الله أكبر تجيش عليكم بالحديث ina horonku da ku bi tafarkin hadisi falaisa shay'un yu'adilu babu abin da yake daidai da hadisi ala kullil jihati duk wani ta kowace fuska duk wani ilimi da kake jin ana takama da shi to ba yake da ilimin hadisi fikihu ne shi tarihi ne shi lissafi ne duka suna da buƙatuwa zuwa ga ilimin hadisi domin shi a cikin shi akwai qur'ani akwai hadisi akwai fikihu akwai komai nasahatu lakum yace ina muku nasiha fa inna ad-dina nusun shi addini dama nasiha ne ina jan hankalinku wala ukhfi nasaiha wajibati bazan boye nasihohi na na dole ba ina muku nasiha ya ku yan uwana wajadna fi riwayati kullu fiqh yace a cikin riwaya a cikin cewa haddathana fulanun qala akhbarana fulanin an fulanin an sahabiyyin al-fulani an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza fa'ala kaza ra'a kaza da makamantansu yace to a cikin irin wannan akwai kullu fiqh akwai fikihu jama'a duk hadisi da aka karanta zaka gan shi kamar wani wato crude oil ne da za a dinga zakule zakule daga cikin shi wanda ya san yadda yake ya sani wanda ya iya ya san ya ake sai ibnu hajarin din nan su aini su wane ne haka zaka ga suna zakulo maka fikihu su nawawi su maziri su al-qurtubi abul abbasi da sauransu in kana karanta mutawwalatu na shuruh na hadisi haka zaka ji suna zakulo maka fikihu iri daban-daban wanda lam yakhtur laka ala bari baka isa kai wannan tunanin ba sai in ka san tafarkin ya ce to wajen na fi riwaya ce kulla fikihin lalle muna samun duk wani ilimi na riwaya wani wato fikihu a cikin a cikin riwaya wa ahkaman da hukunce hukunce kaza wajibi ne kaza mustahabbi ne kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane wa min kullil lughati da kuma magana akan harshe wato abin nan fa'idoji nukat na na na, na lugha bi zikirin musnadati anis tulaili yace idan ana ambatan isnadoji ana kala haddasana fulanun kala akhbarana fulanun an fulani yace anan ne anis tulaili sai in ji daɗi dare na yana min daɗi ina samun natsuwa cikin dare ina karanta hadisi wa hifdhul ilmi khairul fa'idati haddace waɗannan hadisi shine al ilmu khairul fa'idati to shine fa'ida mafi alkhairi a ce ka iya ilimi wa man talaba al-haditha afada zuhran wanda duk ya nemi ilimin hadisi zai samu taska ta daraja da ɗaukaka ta bushashe shi wa fadlan zai samu falala sun madinan za sabati sannan zai zama kuma addinin shi mai tabbas ne ba addinin kan tafi musu ma asara yake ba kuma yake akan tabbas yake shi alaikum bin riwayatin lawati ina horon ku da ku yi riko da riwayoyin nan waɗanda rawaha malikun azkar ruwati riwayar da Imam Malik ibn Anas ya ruwaito azkar ruwati wanda shine mafi mafi ainihin wato karfi da nagarta cikin masu riwaya shi Maliku wa Shu'ba da riwayar Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah wa ibn Amr da kuma ibn Amr wa kenan ha Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i yake nufi ana wanda ya shekara ta 157 wa ibn Zaid da Hammad ibn Zaid rahimahumullahu ajma'in wa sufyanu da kuma sufyan al-thawri sufyan ibnu sa'id al-thawri yace as-siqatu an as-siqati amintattu masu riwaya daga amintattu ƴan uwansu wa yahya da kuma yahya ibn ma'in kenan imam al-jarh wa ta'dil wa ibn hanbal da imam muhammad ibn hanbal imam al-sunna wal jama'a al-muzakki wanda yake shi ma abin nan ne wato mai nagarta ne wa ishaq da ishaq ibn ibrahim al-hanbali ishaq dan rawiya الرضا amintacce وابن الفراتي da kuma Ahmad ibn al-Furat Abu Mas'ud ne Razi kenan wanda shekara ta 258 wannan ya kawo misali ne na manya-manyan limamai yace a immatunan nujum waɗannan limaman mu ne kuma taurari wa hal rashidun takallama fi nujumi zahirati an samu wani wanda yake amintacce wanda zai je yana magana akan yana sukan wato taurari masu haske babu wani mutumin kirkiri zai yana magana akan su zai dinga su kansu Allah ya ƙara musu rahama da gafara Allah kuma ya samu a cikin tafarkinsu waɗanda suke tafarki ne na mutanen kirki babu man ja'ala min al-khulafa'i fi baitil mali nasiban li ashabil hadisi babin da ke bayani akan wani daga cikin shugabanni sarakuna wanda ya ce a dinga ɗiban kuɗi daga baitul mali ana ba malaman hadisi a allowance eh wannan yana daga cikin ayyukan falala wanda ya kamata shugabannin mu su dinga yi malamai masu karantar da alkur'ani masu karantar da sunna masu karantar da yan islamiyya da sauransu al'ummar annabi suke karantarwa al'ummar ƙasar ku suke karantarwa yau shi za a ce shi malamin boko a yanka mai albashi amma malamin karantar da alkur'ani sai a bashi sai dai dinga san kuɗin laraba shi ma kamata ya sa shi a ro abin nan a ko me ake ce mishi a payroll akan salon albashi a ce shi ma ya zo a bashi albashi wanda zai rayu da iyalan shi wannan shine abin da ya kamata shine abin da ya dace ba wai a bashi kawai shi ba ruwan gwamnati da shi sai dai wanda ya ga dama ya bashi sadaka ba ta haka duk malamin da ke karantar da al'umma in ka je kasar Saudi Arabia zaka ga ana irin wannan duk mutumin da ya iya alkur'ani yake karantawa ya iya hadisi yake karantawa ya iya fiqh tauhidi yana karantawa a kasar Saudi Arabia in dai an san shi an bashi izinin karantawa to zai rayu cikin aminci da wadata za a bashi gida za a bashi abun hawa za a bashi albashi in yana da buƙatar mai gadin shi wato abin nan odali ko ko ko security za a ba shi kowa gwargwadon matsayin shi gwargwadon darajarsa an zirin nasa manazilahum lil asafi a kasashen mu wannan abun ba zai yi da gaggawa ba Allah shi kyauta an abi bakr ibn abi maryam kala kataba umar ibn abdul aziz ila wali hims umar dan abdul aziz ya rubuta wa gwamnan shi a kasar hims cewa mur li ahli salahi min baitil mali bima yughnihim li alla yushghiluhum shay'un an tilawatil qur'ani wa ma hamalu min al ahadith yace ka duba mutane masu nagarta masu ilimi kowa ka yanka mishi alawas ka yanka mishi albashi daga baitul mali daga kudin al'umma daga dukiyar gwamnati daga taxpayers money daga arrizqul am wato commonwealth arziki na al'umma ka ciran mu kowa abin da zai ishe shi ma yughnihim bima yughnihim abin da zai wadace su li alla yushghiluhum shay'un an tilawatil qur'an don kada wani abu ya shagaltar da su da katin alkur'ani neman abinci zuwa kasuwa neman na tuwo neman na kaza ya shagaltar da su su bar karanta alkur'ani su bar tilawa su bar karantarwa su watse su kama kasuwa wa ma hamalu min al-ahadith yi watsi da abin da suke da shi na hadisai babu shakka ba daidai bane a ce malami ya wayi gari sana'ar rayuwa ta hana shi karantarwa kamar yadda malamin mu wala albani namu rahimahullahu yakan faɗa ya ce yakan yi taliki akan maganar wato ibn jauzi a cikin sayyidul khatir cewa malami a tabbatar ya samu abin yi wanda zai rike mutuncinsa musamman a irin wannan zamun na waɗanda in baka je ka nemi abin yi din ba sai ka wulakanta kamata ya ce duk malamin da yake karantarwa al'umma suna da buƙatar iliminsa to su kuma su ɗauke mishi nauyin abin da zai ci shi da iyalansa da abin da zai yi rayuwa ɗaliban shi ɗin nan tunda gwamnati ba ta iyawa tunda misali a yanzu ai mun waye gari abubuwan da gwamnati ya kamata ta yi da dama tunda ba ta yi mutane su suke yi mutane su suke kansu security su suke kansu makaranta su suke kansu asibiti su suke kansu bohol na ruwa da sauransu to haka wajen ilimi ma tunda muna yin islamiyu private islamiyu in malamin da ke karantarwa a islamiyya ne a hadda ne a masallaci ne a wani majalisi ne yana karantar da ku addini yana karantar da 'ya'yanku da matanku sai ku zauna ku yanka mishi albashi wanda zai wadace shi gwargwadon abin da zai wadace shi cikin mutunci ko da bai zama cikin wadata ta san sama ba amma ya zama dai abincin gidan shi kula da lafiyar 'ya'yan shi da sauransu shi ma ya fi ƙarfin su in ku yi asusu ku dinga biyan shi ya ci gaba da shi kuma kullum in gari ya waye 'ya'yanku su zo ya karantar matanku su zo ya karantar kuma ku zo ya karantar da ku ya ta wannan aikin aikin da yake yi ba kankani ba ne mai muhimmanci ne kwarai dan me ba za ku ɗauke mashi ɗawainiyar rayuwarsa ba in ba a ɗauke mashi ba shikenan kuma sai je kama wata harka kaga malami malamin islamiyya ya koma express ya zama dan acaba ko yana tuka keke nafe ko ya koma ya zama tela wani ma ya je ya shiga aikin dan sanda wani ya je a bashi malami a primary a tura shi kauye shikenan kun yi asara shi ma yayi asara dukkan asara ce domin shi ma yayi asaran ayyukan lada da yake kuma kun yi asaran